بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin littafi na risala darasi na talatin da takwas muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai Allah ya yassare mana fahimtar shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma muna godiya da shi wannan malami da ya zo ya isar da wannan saƙo na shugabanni kan darasi kan tarbiyya lallai ba za a gushe ba in dai har za a zo to dole sai da faɗakarwa ba wai akan ba a san duk abin da ya faɗa ba a sai dai domin tunatarwa fa zikira ne wato fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin tunatarwa tana amfanan mu'mini to shine kullun zaka ga ana zuwa a dawo a je a dawo duk akan abu daya domin mudda aka ɗauki lokaci sai kuma a manta Allah ya taimake mu to mun gama karatu kan salatul sallah na alkhusub wato rufewar rana da ko kuma wata yau za mu tashi kan sabon babi na sallan istisqa wato sallan neman shayarwa shi neman shayarwa ana yin sa a lokacin da aka nemi ruwa aka rasa ba wai dole sai a cikin damina ba idan aka nemi ruwa aka rasa ko da a cikin rani ne ba wai dole sai ruwan shuka ba ko ruwan da mutane za su sha sai aka nema aka rasa ruwa ya yi wahala to sai a je a nemi Allah ya shayar da mu dabbobi sun nemi ruwa sun rasa sai a je a roƙi Allah Allah ya shayar da mu to wannan ana yin ta a koyaushe ba dole sai iyakacin cikin damuna ba sai dai kawai cikin damunan ne nan muka fi bukata to shi yasa zaka ga mafi yawa a cikin damuna ake aukar da ita amma halin da muke ciki a yanzu ya kai duk ayi a nemi ruwa in ka yadda ake gararan ba wajen neman ruwan nan wato abin akwai tashin hankali a ciki sosai kaga yadda ake fita neman ruwa ko ina da ina ba birni ba ƙauye ko ina ana fita neman ruwa sannan sai kuma a ɗauki meja na tattalin ruwa ɗin domin wani babban al'amari kenan ruwan Allah yana ba mu shi amma kuma muna yin banza da shi muna watsar da shi to dole sai an nemi an nemi yanda za a dinga taskance wannan ruwa din duk da haka dai muna godiya ma Allah na ruwan da yake ba mu mun sha karatu a nan a wayan tsurare ruwan da aka yi a lola ma ba a bari ya zuba ƙasa tare shi ake yi saboda ai amfani da shi gaba saboda karancin ruwa din to malam yace wa salatul istisqa sunnatin kaga sallar nan ta neman shayarwa ita ma sunna ce kamar sauran salloli na sunnoni to qamu eh sunna ce wanda ake tsaye da ita yakhruju laha al-imam liman yana fita domin yin ta kama yakhruju lil idani kama yanda yake fita domin sallan idi ana fita wannan sallah na roƙon ruwa ba watan da hantsi duk wayannan na filfili da ake yin su in dai na fila na rana ne yana somawa ne daga hantsi bi ma'ana bayan rana ta riga ta fito ba a fita da ba a fita bayan sallar asuba ba a fita lokacin da rana take fitowa sai bayan ta ɗago tukunna to shine ake soma duk wata nafila tun daga sallar walaha sallar idi sallan duk sallolin ne dai da aka lissafa sai dai in ana bin mutum bashi ne na biyan sallah to shi kuma a kowane lokaci zai rama wannan sallah din amma in dai na nafilfili ne to ana somawa ba watan da hantsi ne shine mala yace kama ya kurji lil idaini fa yusalli bin nas zai je sai ayi sallah yana zuwa babu abin da za a yi sai a soma sallah zai fa yusalli bin nas rak'ataini zai yi sallah da mutane rakawo'i guda biyu ya jaharu fihi ma bil qira'ati yana bayyana karatu a lokacin da zai yi wannan sallah din ba a koya za a yi ba yaqra'u yana karanta bi sabbihi isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha yana karanta wannan suratul sabbi da kuma suratul shamsi wa fi kulli rak'atin sajdatan kowane raka'a yana da sujadu guda biyu kamar na lafilfilin da muke yi sabanin irin sallah na kusub da muka yi magana jiya na'am wa rak'atin wahida da kuma ruku'u guda ɗaya wa yatashahhadu yana yin tahiyya wa yusallimu yana yin sallama to bayan liman ya gama wannan summa yastaqbilun nasa biwajhihi sai ya fuskanci mutane da fuskan shi wato sai ya juyo ya fuskanci mutane fa yajlisu jalsatan zai dan zauna kaɗan faizat ma'annan nasu lokacin da mutane suka gama natsuwa an yi sallama kowa ya natsu to kama sai ya tashi mutawakki'an yana mai dogaro ala qausin akan baka aw asan ko kuma akan sanda fa khataba sai yayi huduba summa jalasa sai ya zauna summa kama sai ya sake tashi fa khataba ya sake yin huduba na biyu kenan faiza faraga lokacin da ya gama wannan hudu ɗin, to istaqbal alqiblata sai ya koma ya fuskanci alqibla in ya fuskanci alqibla fa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa mayafin da ya riga ya lullubu da shi to sai ya juya wannan mayafi a wannan lokaci din yaya zai juya mayafi din yaj'alu ma ala mankibihi al-aymani alal aisari zai sanya abin da yake rataye a kan kafaɗan shi na dama sai ya koma kafaɗa na hagu. Mun fahimci wannan, wa ma alal aisari alal aimani abin da yake kafaɗa na hagu kuma sai a mai da shi kafaɗa na dama. Kaga juya kawai mayafin zai yi, yawa zai juya mayafin ne abin da da yake nan ya dawo nan, na nan ya dawo nan. Wala yaqlibu zalika waliyaf'alin nasu mislahu mutane ma sai duk su ma sai su juya wannan wato wannan ana yin sa tafa'ulan wato in an ce tafa'ul wato kaman bege na halin da ake ciki to Allah ya juya mana wannan halin kamar yadda muka juya waɗannan abin nan namu wannan mayafi ɗin. halin da ake ciki na rashin ruwa, Allah ya dawo mana da ruwa. So kowa a cikin mutane duk zai yi haka. Mislahu, wa huwa ƙa'imin yana tsaye, wahun ƙudin su ko jama'a suna zaune, sun ma yad'u to shi kenan zai ci gaba da yin addu'a kazalika, yana ta addu'a yana ta addu'a sun ma yan sarfu shi kenan an gama sallar roƙon ruwa sai ya juyo, wayan sarfu na mutane su ma duk su juyo. Wala yukabbir fiha ba a yin kabarbari cikin wannan sallah na roƙon ruwa wala fil khusufi haka nan a sallah na khusufil shams aw al qamar duk babu kabbarori gari takbiratul ihram in banda kabbaran harama ba za ce an soma wannan din za a ci gaba da yin kabbara ana yin kabbara ba mun gane ko zaka samu wayansu limamai za su yi kabbarori yanda ake yin kabbara na idi eh su yi kabbarori bakwai su yi kabbarori shida kafin a soma karatun fatiha amma mazhaba ne ma malik babu wannan ba za a yi wayannan kabarbari ba kawai zai kabbara ɗaya ne sai ya soma sai ya soma karatun fatiha suma yansariku na kun wal da na yin ruku'u wa rafi da na ɗagowa to wayannan su ne kaɗai kabbarorin da ake yi to an samu matsala fa Allah littafin ba ni na eh ina wan wato wasu fefofi na ganin sun fice sai ya koma sallama na jana'iza eh wala azanin sannan kuma babu kiran sallah wala iqamatin hakan nan babu ta da iqama a lokacin da za a yi wannan sallah ɗin kawai liman na zuwa shi kenan mutane za a tashi a yi wannan rakawo'i biyu na a yi raka biyu shi kenan liman ya yi hudu ba an gama kenan eh kamar na idi yawa kamar na idi kamar na idi tabbas shi ma babu wani abin da ake yi in ban da wannan na'am to babu mafi ya kare a nan ni na wasu ya je ya datse wajen ina ganin shafi ya kai shida ma ko guda shafi biyar ne babu a babu damuwa ina da wani littafin irin shi na'am to wannan babi ya kare wannan kuma shine da ake yin sallar roƙon ruwa ana so a wa'azantan yana daga cikin ladubba na yin sallah din kuma kafin ranar da za a ayyana cewa za a fita a je a yi sallah din to za a yi ta wa'azi wa mutane wa'azi na istighfari musamman a cikin sallan ma za a yi liman zai yawaita yin istighfari sannan jama'a za su yi ta istighfari wanda duk ya cuci wani za a yi umarni ya mayar masa wannan duk kafin a fita aje a yi sallan ne yauwa shine zaka ji an ce aje a gyara makabartai da sauransu duk wayannan aje a gyara duk abin da ya kamata a gyara a yi wa mutane nasiha a yi wa mutane wa'azi na jin tsoron Allah a dinga yawaita istighfari kafin sai a je a yi sallar roƙon ruwa din in an ji an yi sallar roƙon ruwa kuma ba a samu ruwan ba to haka za a ci gaba da komawa haka za a ci gaba da komawa domin Allah shi yana son a dinga roƙon shi mun gane ko ba za a ce to yanzu mun je mun yi sallar roƙon ruwa in ba a yi ruwa bara zuwa rana kaza za a sake fita babu abin da ya kai ku yin wannan yawa an fita an ji an yi sallar roƙon ruwa ruwa bai zo ba to washe gari a sake komawa har sai ranar da aka samu ruwa ba a sa wani sharaɗi yawa ya za a fita sallar roƙon ruwa babu wani sharaɗi da za a gindaya ma Allah kan cewa in ruwa bai zo ba to za a yi kaza in ruwa ya zo kuma babu batun sallah a'a yawa an lura cewa ba ruwa daman yana ɗaya daga cikin abubuwan da duk shugabanni za su dinga dubawa menene zai kawo amfani wa mutane ya za a tunkuɗa shari daga mutane yana nan cikin wato biya shari'i na abdullahi gondo za a dinga dubawa so ana ganin waje ya dugu to za a ja faɗa ma masu ƙasa to fa ruwa fa ana neman ruwa to shi kenan shi kuma zai umarci limamai to maza a sanar cewa za a fita aje a yi sallar roƙon ruwa yawa a sanar za a fita je a yi sallar roƙo babu wani dalilin cewa a'a in ba a yi ruwa kaza ba to in aka zo aka yi ruwan sai aka yi so ɗaya kuma ba ko kuma shi kenan da hukunci an yi ruwa kada a fita mun gane ko to shi yasa to wannan gaskiya babu wani sharadi a shari'a da ake gindayawa ya za a je sallar roƙon ruwa za a je sallar roƙon ruwa shikenan wani sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da sallallahu alaihi wasallam akan minbari yana jan sallah ana hudu ba shi kenan sai ya faɗa ma'anar sallallahu kan cewa fa lallai ruwa ya yi ƙaranci dabbobi sun rasa ruwa mutane sun rasa ruwa shi kenan nan sallallahu alaihi a nan ya roƙi ruwa sahabi ne yana cewa nan sallallahu ba a gama wannan sallah ba ruwa ya gama ko ina da ina haka aka yi ruwan nan sai da aka yi kwana bakwai ana ruwa sannan juma'a ta sake dawowa disan wannan sahabi ya sake cewa to annabi gafa abin da ya faru ruwa ya zo gashi yayi kaza yayi kaza yayi kaza annabi akan mimbar ya sake yi roƙon Allah Allah ya tafiyar da ruwan ya kautar da shi daga inda yake barna ya mai da su can ruwan su koma can kan duwatsu da sauransu Allah ya janye ruwan saboda nashi ne mun gane ko to shi kuma istighfari dalili ne na arziki shi kuma ruwa arziki ne wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaikum midrara in kuka yi wannan istighfari to Allah zai saukar muku da ruwa midraran mai zubowa saboda haka yana ɗaya daga cikin wato abin da ake so a yawaita a daidai wannan lokaci din istighfari a wajen huduban ma za ka ji limamai suna yawaita astai nasta gafirullah wa a tubi ilai nasta gafirullah wa na tubi ilai abinda liman ya kamata ya ci gaba da nanatawa kenan a cikin wato abin nan nashi huduba nashi sannan babu laifi kuma a wa'azantar da mutane a daidai wannan lokacin in liman ya gama huduba sannan kuma ya ja hankalin mutane kan tsayuwa da dogaro ga Allah da kuma yawaita istighfari gare shi wannan shine abin da ake yi lokacin sallan roƙon ruwa to wannan babi shi ma ya ƙare za mu shiga sabon babi da yake magana ma yif'al bil muhtabari abin da ake aikatawa ga wanda ya zo gargara yawa ciwo yayi ciwo an lura dai wannan ciwo ba na tashi ba mun gane ko mutum ya zo gargara gashi nan ran ya soma an soma ganin alamun tafiyar rai duk ana ganin wannan to yaya za a yi mishi yau kai kana tare da shi a mazaunin ɗan uwanka ko kuma wanda kake masa jinya to wannan babi zai yi magana a kai zai yi magana fi guslil mayyiti wanka wa mamaci wa kafanihi da yanda ake sa masa likafani da likafani ɗin yaya yake ya ake yin sa wa tahni'ihi da kuma sanya masa turare da nade shi mun gane ko wa hamlihi da yanda ake ɗaukan shi wa dafnihi da yanda ake kai shi cikin kabarinsa wannan babin abin da zai karantar da mu kenan har da addu'a ma na yin sallah ga mamaci ɗin duk wannan babi a'a kafin shi ne daga shi sai babu yanda ake yin sallah ga shi mamaci wannan babi abin da zai karantar da mu kenan wa yustahabu mustahabi ne istiqbalil qiblati bil muhtadari daga lokacin da aka ga wato majinyaci ya zo gargara to mustahabbi ne an so a karkatar da duk yanda makwancinsa yake ya koma yana fuskantar alƙibla mun gane ko an so a yi wannan mustahabbi ne wa igma'ihi wa igmabuhu idza qada sannan kuma idan ya cika to a rufe masa fuskan shi a rufe masa idan shi domin idan yana bin ran ne shi yasa za ga idan mutum abu ne a yake har sai an zo sai a shafe to ana shafewa inda a lokaci guda ne ana shafewa zaka ga idan ya koma yaro shi rai akan so mu cire shi tun daga yatsan kafa ne yana tafiya in kana lura da yadda wato fitar rai yake yana tafiya har in ya bar kafa zaka ga kafa shikenan fa ta tafi to haka haka haka haka har ya je har sai ka ga rai ya dawo iyakacin kirji kana kallo kowa ma yana kallo in za in duniyan nan duk nashi ne zai iya bayarwa domin ran nan ya tsaya amma ina lokaci yayi ba a jinkirta ma ɗan adam daidai da sa'a guda ba a gabatar masa kuma da wannan in dai lokaci yayi sai tafiya wata rana wata rana mala'ikan ɗaukar rai ya ziyarci ya ziyarci ya ziyarci annabi Sulaimana. Da ya ziyarci annabi Sulaimana sai wannan mala'ikan ɗaukar rai, ɗaya daga cikin waziran shi annabi Sulaiman cikin sahabban shi kenan. Sai ya ƙura ma wannan mutumin ido, ya ƙura masa ido ƙwarai yana ta kallon shi, yana ta kallon shi. To bayan wannan mala'ikan ɗaukar rai ya tafi, sai shi wannan bawan Allah ke tamanin su wane ne wani ya ce masa ai mala'ikan ɗaukar rai ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ce hai shi kam bai ji daɗin wannan kallo da wannan mutumi yake mishi ba saboda haka ya tsorata ya ce mala'ika ya ce ma annabi Sulaiman ni abin ma da yanzu ma dai ni da nake so ka yi umarni domin ok ba a wannan muka yi tafsiri ba annabi suleiman an canza masa dawakan da yake hawa ya tafi inda yake so sai aka canza masa shi aka ba shi iska sai yake tafiya akan iska kawai domin dawakai sun shagaltar da shi daga yin sallah fata fika mashal sai yake na ya shiga duk ya yayyanke su gaba ki daya ya yayyanke wannan dawakai din sai Allah ya canza masa wannan abin hawa sai ba shi iska sai duk inda zai je kawai sai iska ta ɗauke shi tafi da shi sai ya roƙi annabi suleiman kan cewa to a ba shi wannan iska ta ɗauke shi kai ta kai shi ma can wani ƙasa kawai ba su ya sake ganin wannan mutum shikenan yana zuwa wajen ashe daman wajen ne inda aka rubuta ajalin shi yake aka ɗauki ran shi a wajen washe gari sai mala'ika ya dawo nan wajen annabi sai ya ce jiya akwai bawan Allah da ka zo nan kai ta kallon shi ya ce eh abin ne ya bani mamaki domin ina sane da cewa lokacin ɗaukar ran shi ya yi amma kuma gashi a nan kuma ina za a ɗauki ran shi waje ne mai nisan gaske da wannan waje ɗin shi yasa nake ta kallon shi lokacinsa ya yi shi kuma yana nan to shine aka je can kaga lokacin ne sai ya ce shi ya bar nan ma aka ɗauke shi aka kai shi can san can aka ji aka ɗauki rai to shi wanda duk ya zo rasuwa ana lura da ina ne in za a yi wa mutum jinya akan lura a ina ne ina ɗakin da za a yi masa jinya ɗin duk abubuwa da suke wanda aka lissafa cewa mala'ika ba shi shiga waje inda akwai abu kaza duk za a tattare su gefe abin da ya kama su hotuna su kwano da da ake yin wannan kwanan jeren matan nan masu hotuna hotunan nan duka abin da yake da shubha a ciki duk ana kau da shi wajen ya kasance a tsarkake wajen ya kasance da tsaftarsa ga baki ɗaya sannan a kula da tsaftin inda shi wannan majinyaci yake yake zanne yanzu an samu ci gaba irin ciwo in ana jinya kaga an sa mutum katata din nan ko to a kula da wannan katata din shine ya zamanto bulada ya zamanto matattaran fitsari na wannan mara lafiya mun gane ko har wajen shi wannan din yanzu can bakin in fitsari ya taru ba ana kuncewa can ƙasa a cire ba to an cire wannan ɗin a yi masa tsarki domin shi ne madadin mafitsaran shi in an cire wannan ɗin ruwan ya aka cire fitsarin to a sa ruwa a wanke nan bakin inda ya zuba na irin wannan ɗin an sami shi to wannan ɗin shi ya zamanto jakan fitsarin so da aka in ya fita sai a wanki amma dai yana ciki bai hana kuma ya yi sallah ba ga jakan fitsarin da fitsarin a ciki zai yi sallan shi saboda a lokacin fitsarin ana considering ɗinsa yana cikin cikinsa ne mun gane ko amma an fitar yadda da zai yi tsarki to a yi wannan abin tsarki to shi kenan za a dinga lura ana lura ana sa ido sosai a kai saboda haka hatta jinyan nan wato sai mun koyi yaya ake yin ta yaya ake zama da majinyaci yawa ana gabatar masa da abubuwan da za su kwantar masa da hankali na maganganu amma sai ka samu ana yi ma majinyaci tsawa shi shi ya san me yake ji a jikin shi a wannan lokaci amma sai ka ga masu yin jinyan suna yin abu da ƙarfi da tsawa da kaza da kaza da kaza kai ka ce kawai jira suke yi ma kawai wannan kawai ya mutu to dole sai an yi la'akari da wannan wajen tsaftansa in dai yana cikin hankalinsa da gabatar masa da cewa to yanzu lokacin sallah ya yi kaza ya yi a yi haƙuri wannan rayuwa haka take kowa ma haka yake kaza kaza kaza wannan yana kwantar da hankali mashi majinyaci ɗin a dinga gabatar masa da al'amura na tausayi a dinga gabatar masa da tauhidi ka ci gaba da roƙon Allah kana cikin wani yanayi roƙon Allahnka a wannan lokaci jinyan nan ma da kake yi gafara ne. Mu ɗauke ta a mazaunin wato hanya na samun warware zunuban da da ta riga ka aikata. Mun gane ko yana ɗaya daga cikin wato amfani ma na yin jinya ɗin. Ana kankare wa ɗan adam zunuban shi ta dalilin wannan jinya ɗin. To wannan duk ya kamata a gabatar da shi ga shi marar lafiya. yawwa wailakanu la ilaha illallah indal mauti za a dinga laƙana masa kalman nan ta la ilaha illallah la ilaha illallah daga an ran ya soma ta tafiya to ba wai za a ce ka ce la ilaha illallah ba ne a'a za a dinga faɗan kalman la ilaha illallah muhammadun rasulullah a kusa da shi za a dinga faɗa har in ya cafka ya yi to kowa ya shi saboda ya zamanto shi ne ƙarshen wato maganan shi duk wanda ƙarshen maganan shi ya kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai shiga aljanna mun gane ko saboda kaman a ranan ne ya kasance ya shiga musuluncin kawai a lokacin mun gane ko al-islam ya jibbu ma qablahu daga an ce mutum ya shiga musulunci to duk abin da ya yi a baya wannan musulunci ya datse shi mun gane ko duk wancan ya riga ya tafi ya kasance sabo yanzu a a shari'a mun gane ko yawa shi yasa zaka ga duk wanda ya shiga musulunci in za a duba ko da iyalai yake da shi sai a duba iyalan nashi guda nawa ne ai yana da mata saba'in to yana shiga musulunci musulunci baya damuwa da daya aka ɗaura wancan aure ɗin a'a safo ta yayi a'a menene yayi a'a da wani irin me siga aka ɗaura auren ina ce da za a matan shi ne saba'in ga kuma yadda aka yi ai ba masallaci aka ɗaura auren su ba ko to sai musulunci ya duba sai ce to yanzu a hali na musulunci musulunci ya hana ka auri kaza da kaza da kaza sai a duba cikin matan akwai wanda ta haramta a gare shi a ɓangare can hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza wa kaza sai a cire wa'annan sai suka dawo saura mata goma sha biyu to musulunci bai yadda kai mata goma sha biyu mata hudu ne saboda aka zaɓo hudu a cikin nan sauran rabu da su in ya zaɓi wannan hudun shi kuma haka za a zauna da shi ba tare da cewa za a sake ɗaura musu aure ba ko da da giya ne aka ba da sadakin a baya saboda mai musuluncin da ya shiga wato duk ya fi ƙarfin wa'yancan abubuwa ga baki ɗaya. To shi kenan in har aka samu wannan wanda yake gargara ya yi kalman shahada, lokacin da ake kalman shahada a kusa da shi, har ya amsa shi ma ya yi kalman shahada, to magana ya ƙare, sai a yi shiru kuma a zuba masarautar Allah ne. shi kenan amma za a yi ta yi ana maimaitawa a kusa da shi ana yi ana maimaitawa ana yi ana maimaitawa har in Allah ya buɗi bakinsa ya yi wannan kalmar shahada to shi kenan kuma sai ku yi shiru kowa sai ya yi shiru sai kuma a jira ya Allah zai yi da shi a ƙarshe wayan kudura ala an ya kuna tsahiran in da a sami iko shi wannan wanda ya zo gargara ya kasance yana cikin tsarki wa ma alaihi tsayirin abin da yake kan shi yake kwance a kai shi ma yana tsarki to fa huwa ahsan wannan shine abin da aka fi so ga baki daya tsarkakan jikinsa tsarkakan tufafinsa tsarkakan inda yake kwance da tsarkakan ɗakin da yake kwance in za a sami iko to a yi ƙoƙari a yi wannan shi yasa mai yin jinya ɗin wato akwai da mutane fa wanda in ana rashin lafiya akan ɗauko su su zo su yi jinya su sun iya wannan aiki ɗin za ka ga majinyacinka a wanke tsatsan kayan shi masu kyau da sauransu yawa yana da kyau a sami irin wannan a cikin al'umma amma wanda ya fi dacewa ya yi jinyan to shi ne makusancin wannan marar lafiya shi ya fi dacewa ya yi jinyan ɗan uwan shi har in za a samu wannan iko to wannan shi ne ya fi za mu tsaya a nan insha Allahu mu ga suwa ne ne kuma wanda ba a so su kusanci shi mara lafiyan ko wanda ya kai gargara akwai mutanen da ba a so su zo kusa da shi mun gane ko nan ne inda za mu tashi wa yastahaba Allah ya karbahu al-ha'id wala junubin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين